بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المهضر والتعطفه بنظرة تأتي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول الله تبارك وتعالى ليساك بام إيكو muka dawo ci gaban karatunmu na ashifa bi ta'arifi huquqi sayyidina al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam na al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi rahmatullahi alaihi yau muna halka na 18 kuma muna a fasali na biyar a babi na farko a kismin farko wanda wannan fasali kamar yadda aka sani alkali ya sanya shi a cikin rantsuwar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi dan ya tabbatar da matsayin manzon Allah wanda wannan in yana nuni zuwa ga wani abu yana nuni zuwa ga darajar manzon Allah a wurin Allah idan kuwa har annabi alaihi salatu wassalam yana da irin wannan makana inda rabbihi tabaraka wa ta'ala wanda shi ne ya halicce shi shi bawa ne a wurin Allah amma ubangijin shi ma na irin girmama shi kamar haka ya zatanmu da mu waɗanda mu kuma ƙasar annabi Muhammad muke a a alƙazi Yusuf na Bahani Allah ya ƙara masa yadda yana faɗin matsayin manzan Allah yana cewa ya Rasulullahi Allah ne kaɗai gabanka fawqaka Allahu wal baraya wara'u gabanka kawai Allah ne amma duk abin da ba Allah ba yana bayanka ya rasulullah to idan na gaba shine Allah haka yake mu'amalantar manzon Allah da girmamawa ashe na baya ba zabi bane dole ne ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin bayani akan suratul suratul kalam ko da maganganun da Allah tabaraka wata'ala yayi tun daga rantsar da nun wal qalami wa ma yasrun da abinda Allah ya faɗa masa na mai da raddi akan kafiran da suke sarifantar da manzon Allah Allah yake ta ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim to muna kan wannan bayani a wancan karatu na baya lokaci ya tafi dan haka zamu dora wanda yake da nuska irin tawa shafi na 40 da uku wanda ko ba irin tawa bace ba ban san ko shafi na nawa ba kamar ina ganin 40 da nawa to ai arba'in da ɗaya ne ina ga za a tashi a wannan a waccan nuskan wannan initawa arba'in da uku ne da uku a ba nan za a tashi ba baya za ka juyo inda yake cewa ƙalal wasutsi an gan shi to juya da biyun mu gani yawwa kai da biyu ne gashi nan yawwa da biyu ƙalal wasutsi أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره li'annahu jabalahu ala dhalika al-khuluqi fa subhanal latif al-karim al-muhsin al-jawad al-hamid alladhi yassara lil khair wa hada ilayhi thumma athna ala fa'ilihi wa jazahu alayhi subhanahu ma aghmara nawalahu wa awsa ifdalahu qala al-wasiti al-wasiti yake cewa afna alaihi ai Allah tabaraka wa ta'ala ya yabo ga manzon Allah bi husni qabulihi lima asdahu ilaihi min ni'amihi ta kyakkyawar karbar da yayi na abinda Allah ya bashi na ni'ima wa faddalahu bidhalika ala ghairihi da abinda ya bashi na ni'iman nan da da ita ne ya fifita shi akan wani shi sallallahu alaihi wa sallam li'annahu domin wannan ni'imomin da Allah ya ba manzo Allah na dabi'u ka lura da wani abu Allah ne ya zaɓa ya bai wa annabi kuma sai ya yabe shi a kai ban san ko an gane abin da malam yake san nuna ba shi ɗabi'un na manzan Allah kansu ai ba dagewa bane yayi zama haka Allah ne mai da shi haka kyauta ce ta Allah to kuma bayan da aka bashi kyautar haka aka bai ni'imar wannan ɗabi'un kuma da ya aikata da ya aikata ɗabi'un da Allah ya bashi kuma sai aka gode mai akai shine asna alaihi bi husni qabulihi lima asdahu ilaihi min ni'abihi wa faddalahu bi zalika ala ghairihi sai ce li'annahu jabalahu ala zalika alkhuluqi domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya sanya wannan ɗabi'un jibiliya shine ma'ana an halicce shi akan haka jibiliya shine abinda akan shi aka halice ka ko ka so ka canza ba za ka iya canjawa ba shine jibiliya yanda mutum zai zo misali yanda ba za ka iya tashi sama ba dan ba a halice ka dan ka tashi sama ba to haka manzo Allah ba zai iya barin wannan dabi'un ba dan an halice shi dan su ne wannan dabi'un nashi alaihi salatu wasalam jibiliya ce li'annahu jabalahu ala zalikal khuluqi Allah ya sanya ya halicci annabi Muhammadu akan wannan ɗabi'un ya halicce shi. Don haka yin wasu mawa ba haka ba shi ne abinda ba zai yi wa ma a cikin janabin sai na Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam jibiliya ce. Fasuhanan latifil karim, tsarki ya tabbata ga Allah, al-latif mai tausasa wa bayi, al-karim mai karamci, al-muhsin mai kyautatawa, al-jawadi mai yawan kyauta alhamidi abin godewa alki ya tabbata ga Allah mai wannan sufofin alladhi yassara lil khairi wa hada ilayhi thumma asna ala fa'ili yace ka diba kaga Allah nan fa duk wanda kaga yayi wani aikin alkhairi Allah ne ya sauƙaƙa masa wannan alkhairin ya iya aikatawa duk wanda kaga yayi wani aikin alkhairi Allah ne ya shiryar da shi zuwa ga wannan aikin alkhairin amma duk da shi ya sauƙaƙa ma ya ɗora ka akai in ka aikata kuma sai gode maka shine allazi yassara lil khair fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra duk wanda ka gani ya iya yin alkhairi sai da Allah ya sauƙaƙa masa dan iya yi idan Allah ya hore ma yawan karatun alkur'ani karka dauka gwaninta kace ka gwada wani abu wanda ba aikin ka ba ka gani in zaka iya misali zaka samu kila wani gwanin azumi ne duk alhamis da litinin baya iya bari amma in kace sai ya rika kiyamul layl kullum ba zai iya ba to kiyamul layl ba wani wahala gare ka ba Allah ne bai hore ma kai ba dan akwai wani wanda shi kuma ba zai iya azumin alhamis da litinin ba yana da wuya kai abinda ba mai wuya a wurinka ba amma kiyamul laili kam shi ba ranar da ba zai yi ba in ka lura duka duk abinda kake gani ya maka wahalan aikatawa Allah ne bai sauƙaƙa maka aikata shi ba kawai da Allah ya sauƙaƙa maka aikata shi kenan bai da wuya ashe duk abinda ka ka yi shi cikin sauki Allah ne ya sauƙaƙa ma shi ka iya yi Allah kuma shine wahada ilaihi ya shiryar zuwa ga wannan alkhairi din amma a haka thumma asna ala fa'ilihi kuma in ka aikata sai Allah ya gode ma baiwa da karamci kenan na Allah tabaaraka ta'ala wajazahu alaihi kuma ya bada sakamako akai subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji ma agmara nawalahu ka al'ajabin al'ajabin yawan kyautar ubangiji ma'ana kyautar ubangiji abin al'ajabi wannan ban kaye ne uslubi ne na ijabi ma a ajaba na ma agmara nawalahu al'ajabin yawan kyautar ubangiji wa ausa ifdalahu kai mamakin al'ajabin yalwar falalar Allah tabaraka wa ta'ala ثم صلوا عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم وتوعدهم بقوله فستبصر ويبصرون الثلاث الآيات الثلاث الآيات سيتي بايون ديك wannan Allah ya sauƙaƙe wa manzon Allah kyawawan ɗabi'u ya aikata su kuma ya yabe shi akan su ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim duk bayan nan summa sallahu an qaulihim ba'da hadha sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ɗebe wa annabi damuwa ya ɗebe masa damuwar abinda kafirai suke faɗa na sarifantar da shi da cewa shi majnuni ne Allah ya tsarkake shi ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun sun ce masa abin da yake faɗa ba gaskiya bane shin ce shi ba annabi bane wai kullu zina kafaru lasta mursala ko kai ba annabi bane Allah sai da ya rantsa yace ya sinul qur'anil hakim innaka laminal mursalin suka ce ma manzo Allah majnun Allah sai da ya rantsa yace nun wal kalmi masrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun da sauran ire-iren irin wannan shine sallahu sai Allah ya ɗebe wa manzo Allah damuwa ba'ada haza duk bayan wancan bima wa'adahu bihi min iqabihim wa tawaddihim yas tame ta abinda Allah yayi wa manzon Allah alƙawari shine bima wa'adahu bihi cewa abinda na maka alƙawari na kaiwa ga nasara yana nan zaka gani sannan wa tawaddihim da abinda Allah yayi musu ban tsoro za su gamu da shi na azaba sai ya ce mi bi qaulihi fasatubsiru wa yubsirun ya rasulullah karka damu ba mun ma alƙawarin nasara ba fasatubsiru zaka ga nasaran da muka faɗa ba zaka gani a duniya zaka gani a lahira wa yubsirun ba mun yi musu alƙawarin azaba ba za su ga azabar su ma zaka ga naka alƙawarin na nasara da da da, da kyakkyawan makoma za su ga nasu alƙawarin na azaba da mummunar makoma fasatubsiru wa yubsirun ya rasulullah ka kwantar da hankalinka wannan an yi an gama kawai shine ya ɗebe masa kewa ko da yanzu a lokacin da ake magana daula na hannunsu su suke da cewa su suke da abun faɗa su suke da iko Allah ya ce karka damu fasa yubsiru fasa tubsiru yusirun zaka gani su ma za su gani alƙawari na gare ka yana nan alƙawarin da nayi akan su ma yana nan asalas alayat sune fasa tubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun ko sune ayoyi guda uku inna rabbaka ya'lamu biman dalla an sabilihi wa ya'lamu bil muhtadin yace ya rasulullahi fasatu sir za ka gani wa yusirun su ma za su gani me za su gani ka gani bi ayyikumul maftun za a ga wane ne wanda za a fitina wane ne wanda zai ci karo da wahala abinda ba sani ba duk da suke ce maka kaza su ce kaza su ce kaza ai Allah fa shi ya san wane ne akan daidai wane ne batacce inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin Allah shi ya san wane ne dalla an sabilihi wanda ya kauce ya bata daga hanyar Allah su kafiran nan Allah ba shi ya san na daidai da mara daidai ba to sai ya ce kafirai a akan bata suke wata aya tana cewa wa inna au iyyakum la ala hudan au dalalin la ala hudan wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin yace wa inna mu annabawa da mabiyanmu au iyakum da ku kafirai makiyan annabawa da sannu za ku gane wane ne la'ala hudan wane ne yake kan shiriya wane ne yake kan to Allah da ya sanar da waye akan shiriya waye kan bata sai yake faɗa kafirai akan shiriya wannan ayar ta nuna mana wa inna da su aka fara au iyakum ka kalli shadarin a da b a a sai aka ce wa inna a b sai aka ce au iyakum da aka tashi faɗin sakamako la'ala hudan shine aka fara fada kaga ashe wa'inna la'ala hudan aw iyyakum la fi dalalin mubin Allah ya riga ya bayani wa'inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin to dan haka Allah ya ce ni da na sani to nayi bayani ga batattu ga kuma waɗanda sai akan shari'a thumma atafa anan za ga as-salasal ayati wannan wasalin na as-salasa yana nufin a'ani as-salasal ayat shine maf'uli ne na a'ani shi yasa masa nasba thumma atafa ba'da madahi ala zammi aduwihi bayan duka Allah ya yabi manzon Allah a waɗannan ayoyin bai bari haka ba sai da ya dora kuma zargin makiyin manzon Allah sai da ya ɓaci makiyin manzon Allah shine sun ma tsaba ba da madahi ala zammi aduwi an yabe shi an zargi makiyin shi wa zikri su'i khalqihi bayan an yi zammin aduwin sai da aka faɗi munanan halittun shi ba ma ɗabi'a ba tukunna halitta ma sai da Allah ya masa ba'a wa addi ma'ayibihi wai lalle Allah ya yi raddi ka san usulubin raddi kenan ko in za a wa mutum raddi sai an mai kata kata a mai ba'a a kallin surar shi a ce gashi nan mai gemu a makogwara da sauransu kaga koyi da qur'ani ne kar wasu su ce shi abul fatay yayi ba daidai ba koyi da alqur'ani ne kaga yau da Allah zai wa makiyin annabi raddi shi ma har har mummunan halin shi mummunan sufa sai da Allah ya faɗa dan karka ji an ce wani mai gemu a makogwara ka ce an saba daidai ne qur'ani ma da zai yi raddi sai da irin wannan shine wa zikir su'i khalqihi khalqihi ba khulqihi ba munin shi ma sai da Allah ya ambata wa addi ma'ayibihi da zana aibobin shi mutawalliyan zalika bi fadlihi kuma Allah cikin farlashi da kanshi ya dauki aikin wannan ba cewa yi wani yayi ba an lura ba cewa yi wani ya kara annabi ba ba cewa yi wani ya annabi yayi wani ya maki annabi raddi ba Allah da kanshi yayi raddin shine mutawalliyan zalika bi fadlihi me aka rubuta anan khalqihi ne wa addi ma'ayibihi da zana aibobin shi mutawalliyan zalika bi fadli Allah ya jibanci wannan aikin na yin raddi da kanshi wa muntasiran li nabiyhi yana mai taimako ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam fa zakara bid'a asharata khasalatan khasalatan a waje na yayi wa ta'un din marbuta din yayi mata raf'a ya rubuta khasalatun amma khasalatan ne saboda tamyiz ne fa zakara bid'a asharata khaslatan khaslatan tan ne fataha ne akan khaslan dan ma yayi ta'un din ta karshe fa ta'ul marbuta fatatain okay to wanda yake da nuka irin ta zai ga zammatain ne ya sama sai ya canja khaslatan tamiz ne Allah ya ambaci wasu ɗabi'u kusan guda goma in an kirga su an ce sun kai sha ɗaya min khisalis zammi na daga ɗabi'u da halaye na zargi fihi a cikin wannan makiyin na annabi bi qaulihi ta'ala ta faɗar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa la tu'il mukazzibin ko wa yatsuna ta waddu law tudhinu fayudhinun ko fala tu'il mukazzibin eh fala tudhi fala tu'il mukazzibin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utillin ba'da zalika zanim an kada zamalin wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utillin ba'da zalika sai Allah ya ce al mukazzibin masu ƙaryatawa fala tuti ya rasulullahi karka musu da'a to sai Allah ya zana mana ɗabi'un nan fala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da zalika zanim an kana zamalin wabani sai waɗannan ɗabi'u ne ga sunan falatuti kulla hallafin mahin Allah ya ce wannan makiyin annabin sufofin shi ne ake zanawa su ne almukazzibun ɗin ga sufofinsu wasu malamai sun ce wannan ayar ta sauka akan wani kafiri yake ce al'akanasu bin shariƙin wani ƙauli wasu suka ce ta sauka akan abu jahilin wasu suka ce ta sauka akan walid bin mugira shi aka fi faɗa wasu suka ce ta sauka akan utubatu bin abi rabi'a utubatu bin rabi'a amma dai an fi faɗar walid ibn al-mugira wasu malamai kuma suka ce a'a wannan sufofi ne na duk wanda yake manzo Allah kawai ga sunan falatuti kullu halafin mahin ya rasulullah kar ka yi biyayya ga waɗannan kafiran wannan mugun kafirin mai yawan rantsuwa shine hallaf mai yawan rantsuwa to anan sai malamai suka ce daga wannan ayar zamu fahimci cewa ya kamata mutum ya kiyayi yawan rantsuwa duk cikin zancen mutum a ce sai yayi rantsuwa ba ɗabi'a mai kyau bace dan Allah dai tashi zargin wannan kafirin ya zarge shi da ɗabi'a ta farko mummuna shine yawan rantsuwa hallafin mahin kaskantacce wulakantacce ka ji abin da Allah ce ba wulakantaccen mutum hallafin mahin hammazin mai yawan aibata mutane mai yawan aibata mutane shine hammazin masha'in binamim annamimi aikin shi kawai annamimanci ya dau zancen wannan ya kai ma wannan ya bata tsakanin ya dauna wannan ya kai ma wancan ya bata tsakanin manna'in lil khairi mai hana alkhairi anan manna'in lil khairi wasu malamai sun ce alkhair ana ana nufin dukiya to in ana nufin dukiya ana nufin marwaci kenan marwaci kenan ko kuma manna'in lil khair dukkan wani nau'in alkhairi in yaga ana yi hankalin shi a tashe sai ya hana mu'tadil azzalimi ne lamba daya dan shi yafi kowa matsananin zalunci in zai zalunce ka sai ya kitar iyaka mu'tadil asimin mai yawan sabo mai yawan sabo ukillin mai zafin rai Allah ce duk bayan waɗannan sufofin ma ba da zalika zalimun shege ne ma shege ne ma kaji Allah sai da shegantar da shi shege ne ma an ce walid ibn mugira da aka karanta wannan ayoyin sai je ya samu uwar shi sai ce muhammad ya aibata ni da wasu ɗabi'u gaskiya na san ina da su amma an cike gurbi da wata ɗabi'a wadda wani hali na wanda ban san shi ba ya ce mun ni shege ki faɗan gaskiya wallahi ko in kashe ki ta yi shuru ya nace ta ce to zan faɗa ma gaskiya ubanka mugira baya da lafiya ma da zai iya kusantar mace don haka akwai makiyayin shi wane sai na je na ba da kai na wurin shi aka samu cikin shi kuma kawai tun da yana so na kuma yana sa haihuwa sai shuru amma ya san ba ɗanka ba ne ya san kai ba ɗan shi ba ne to shi ne aka ce sai wasu baitota ya ce agir balin izis ta oditi sirran wa kanuna lalil mutahaddisina lahakin lahu summa lahaki hakan wala qakil uquqa min albununa sai kashe ta ko min albanina sai kashe ta abun kula anan idan asirin ka rufe kar ka shiga aibata mutane dan baka san ba a cikin aibata mutanen da kake yi baka san wani asirin ka za su tono ba yanzu Walid ibn Mugira ba dan da yayi haka ba duk maka uwar shi kawai da uban shi da wannan makiyayin suka san ba dan uban shi bane amma da ya taba janabi mai tsarki Allah da kanshi sai fito ta to ku tsaya ku tunda abin ya zama annabi na zaka taba sai na tona ma asiri kai shege kullum ba da zalika zani an kana zamalin wa bane kawai dan yana ganin shi ga dukiya ga ƴaƴa a gari baya da matsalan komai ga wadatar dukiya ga wadatar iyali wannan ta sa idza tulala ya ayatuna qala asatirul awwalin duk radda aka karanta masa ayoyin mu sai ce wannan wannan ai tatsinjiyar mutanen farko ce kawai tatsinjiya ce kawai yake zuwa yana biya mana sai Allah ya ce thumma katama zalika bil wa'idi sadiqi sai Allah ya cika wannan zancen da wani alkawari gaskataccen alkawari bi tamami shaqaihi wanda wannan alkawarin yana nuni zuwa ga cikar shaqawar shi tabewar shi ta har abada an riga an yi su tamfi akai tabbas wannan zai mutu tababbe wa khatimati bawarihi da ƙarshen halakar shi fa qala ta'ala sai Allah ya ce sanasimuhu alal qurtun da sannu za mu yi masa tabo a kan hanci to anan malamai su yi ta maganganu menene ma'anar tabo akan hanci shin ana nufin zahirin shi a duniya ko ana nufin abin zai faru a lahira ko kuma me ake nufi duk sun yi maganganu wasu suka ce sanasimu wa alal khurtum da sannu sai mun mai tabo a hanci za mu samar alama a hanci wanda kowa zai gane da wa muke sai aka ce to ya faru a yakin badar ba a kashe shi ba sai da aka raunata hancin shi aka barke shi kan hancin shi sai zama da duk gawawwakin da aka samu na kafirai shi kadai yake da wannan raunin a hanci don gaskatar wannan ayar tun kan ya mutu sai an ga wannan taban shine sanasimuhu alal khurtum wasu suka ce a'a a ranar lahira ne ka san alqur'ani ya ce yuraful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam kowane kafiri in za a kai shi wuta akwai alamar da za a mai ta dan wuta to shi wannan nashin kam alama akan hanci zamu dora mai ita shine ma'anar sa nasimuhu al-khutum lokacin da ake wa kafirai kowane irin yuraful mujrimuna bisimahum za a musu tabo na da za a gane wannan dan wuta ne to shi nashi taban har ma sai da aka ayyana ina za a dambara a hanci wai dan a san duka wannan dawa ake magana za a ga alamar da za a tabbatar da wani ake wasu malaman suka ce a sanasimuhu al-khutum ba ma'anar shi kenan ba ko ko a daga cikin ma'anonin shi wala Allah yahtamil cewa larabawa idan mutum ya yi wani aibi ya aikata wani abun kunya wanda ba zai taɓa barranta daga wannan abun kunya ba sai sai amai alama a hanci kamar yadda suka ce ma'anan hakan duk taban hanci shine tabon shine wurin da baya boyuwa kuma ya fi kowane tabo muni kanat nusratullahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsihi dan haka sai ya zamana taimakon da Allah yawa manzon Allah shine taimako mafi cika fiye da ace annabi alaihi salatu wasalam shine ya taimaki kanshi da kanshi fa kana nusratullahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsihi waraddahu ta'ala ala aduhi ablaga to anan waraddahu ta'ala ala aduhi ablaga min raddihi wa asbata fi diwan masjid sannan Allah yayi yayi raddi a madadin shi an taba annabi Allah yayi raddi to wannan shine mafi kaiwa matuka akan annabi yawa yayi raddi dan kanshi ya dai isa da mutumin da in aka zage shi shi zai fito ya kare da mutumin da aka zage shi wasu manyan mutane a gari za su fito su yi magana da Allah wanne yafi kai kara ce manyan mutane suka yi magana sai kare ka fiye da ce kai kare kanka to shine ablaga min raddihi wa asbata fi diwani masjihi kuma wannan shi yafi tabbatuwa da ke rubutaccen abu da ke cikin diwanin darajar manzo Allah rijistar daraja rijistar girma a ce ai lokaci kaza ma da wane ya taba manzo Allah Allah ne ya raddi ya fi a ce lokacin da wane ya taba annabi annabi ne ya rama an lura shine ce wa asbata fi diwani masjihi wannan shine yafi abun tabbatuwa cikin rijistar girman shi darajar shi ya muke da sallan isha tsora minci goma to za mu bar minci goma don tambayoyi ko za mu ci gaba na'am to shi kenan alfasul sadi fasali na shidda fi ma warada min qawlihi ta'ala fi jihatihi sallallahu alaihi wa sallama mawrid ash-shafaqati wal ikram wannan fasalin kuma alqadi iyad zai yi bayani a irin yadda Allah ya rika magana da manzan Allah ta fuskar tausayawa da girmamawa jin kai tausayi ana tausayawa lamarin manzan Allah ana sa kulawa sosai da lafsasawa cikin lamarin shafaka da ikram tausasawa da girmamawa nan sai ka mana suratu taha qala ta'ala taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa إلى طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم وقيل هو اسم لله وقيل معناه يا رجل وقيل يا إنسان وقيل هي حروف مقطعة لمعان سيسي الله تبارك وتعالى نتا طه معنى طه شين زي بياني ما أنزلنا عليك القرآن تشأب مسوكر مك القرآن بفدنك وحال يا رسول الله dan ba mu saukar maka dan ka wahala ba ya rasulullah kaga anan ga shafaka ko duk da a baya can kafin sabkar wannan ayar ayar ta sabka a farko farko Allah na ta inna sanul inna sanulqi alayka qawlan thaqilan lamari ne mai nauyi zamu dora maka ya rasulullah to amma duk da haka ma anzalna alaykal qur'an lishka duk da lamari ne mai nauyi ba mu saukar ba dan mu takure ka dan mu wahalshe ka ya rasulullah ka ji fa tausasawar da Allah yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to ma'anan qaha din nan kila wasu malamai sun ce qaha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam ma'anan qaha suna ne daga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waƙila wasu malamai suka ce huwa ismun lillah taha sunan Allah ne waƙila wasu malamai suka ce ma'anahu ya rajulu ya kai wannan babban mutum tankiru ta azimin ne waƙila wasu suka ce ya insanu shi ma dai da ma'anan ya yi rajulu ya kai wannan babban mutum waƙila wasu malamai suka ce hiya hurufun muqatta'atun lima'ani kawai dai irin dai haruffa ne waɗanda Allah ya kawo su cikin Qur'ani yankakun haruffan nan waɗanda suka zo don wata ma'ana wanda kamar yadda na faɗa a baya wanda yafi kowa iya tafsirin wannan surar shine wanda zai ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik shine idan ya faɗa ba wanda zai zo ya ci akubin shi akai in aka karanta ka ce Allah shi yafi kowa sani Allah shi ya san me yake nufi ba wanda zai zo ta ba haka nan bane amma zai in ka ce aha ma'anar shi sunan annabi ne wani ya zo ta ba haka nan bane in an ce yare ne sai ya ce a sunan Allah ne in ka zo ka ce a daha ismul lillah sunan Allah ne wani zai zo ce maka a ba haka nan bane an ce menene ma'anar sai ka ce wasu malamai sun ce ma'anahu ya rajulu haka ne amma dan ka ce Allahu alim bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me ake nufi wani yayi sai zo ce ba haka bane ashe ka kowa iyawa wanda yace daha da irin wannan ayoyi waɗannan haruffa na farkon surori duk wanda ta Allahu alim bi muradihi bi zalika yafi kowa iyawa qala al-wasiti arada ya tahiru ya hadi وقيل هو أمر من الوطي والهاء كناية عن الأرض أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن تشقى نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل سيسي الواسطي ينا cewa ma'anan ƙaha in ka kalla haruffa ne guda biyu akwai ƙa'un akwai ha'un to kowane harafi farkon suna ne daga sunayen manzan Allah ƙa'un yana nufin ya ɗahiru ha'un yana nufin ya hadi ma'anan shi ya kai tsarkakakke mai shiryarwa shine ma'anan ƙaha wakila wasu malamai suka ce huwa amrun min alwaqi wannan ƙa din wannan ƙa'un din kawai fi'ili amr ne na waɗi'a ya ɓa'u waɗi'a ya ɓa'u mine ne fi'ili amur ɗin shi ɓa'a ɓa'a ɓa'un da alhamza ɓa'a ɓa'a ɓa'a waɗi'a ya ɓa'u ɓa'a shi ne fi'ilin shi amur sai ce to walha'u kinayatun anil ard shi kuma ha kinaya ne na ma'anan shi ba'aha taka ta kasar ya rasulullah taka ta ba komai shine ma'anar in ji wasu malamai ba'aha to sai aka dauki wannan alhamza da ke tsakiya sai aka maida ta ali sai ta zama madda ba'aha ma'ana ba'aha ce ɗaha to menene menene alakar wannan fassarar da abin da ake faɗa wasu malamai sun tafi akan wannan ne saboda dalilin saukan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yakan yi kiyamul layli a cikin dare tun daga farkon dare har asuba kafafuwan shi idan suka gaji sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke kafa daya ya tsaya akan daya in wannan da ya dauke din ta dan huta sai ya aje ta sai ya dauke dayar har ta kai wasu lokuta kafafuwan suna kumburi sai Allah ya saukar masa da wannan ya rasulullahi mu fa qur'anin nan da muka saukar maka ba dan ka wahala muka saukar mashi ba baha ma anzalna alayka alqur'ana tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahman al-arshi sawa mu alqur'ani ba dan mu wahalshe ka muka saukar da shi ba mun saukar maka da shi dan kai wa'azi illa tadhkiratan liman yakhsha dan kai wa'azi ga mai ga wanda zai ji tsoron Allah tanzila mimman khalaqal arda was samawati al ula abin sabkarwa ne daga wanda ya halitta sama da ƙasa shine Allah ar-Rahman alal arshi sawa ayan mu ko da mu da yan wahabiya ana ta maganganu da mu da su fa duka mun yi imani da arrahman al arshi sawa khilaf ne ake yi wanda da za a zauna da insafi da fahimtar juna za a fahimci juna akan arrahman al arshi sawa ma'anan Allah yana zaune ne a sama al'arshi ko ko a menene duk abin da za da za a fahimci juna da za a yi tattaunawa ta girmamawa da fahimtar juna da sai an kawar da sabanin da ke akwai tunda dai matakin farko da mu da su duk mun yarda ar-rahmanu al'arshi sawa babu wanda alqur'anin shi babu babu wanda baya karantawa menene ma'anar a wajen ma'anan ne za mu tattauna a fahimci juna shin mu da muka ce ma'anan ba Allah ba ana nufin Allah yana kan al'arshi ba da irin yadda ake sufantawan shin ba mu yadda da ayar bane mun yadda ma'anar da ka ba ayar ce muke da magana akai menene dalilin da yasa muka yi magana akai idan ka ce Allah yana zaune a wani wuri to duk abin halitta ma yana buƙatar wurin zama to shi ku Allah ce baya kama da abin halitta wata aya to in dai za mu aikatar da waccan ayar to sai mun canza ma wannan ma'ana bakin imani zamu yi ta mun imani da ita amma ma'anar da ka bata zamu dauke wannan ma'anar dan in ka bata ma'anar da kai kake nufi Allah yana zaune a al'arshi irin zama na jiki da jiki to ka goge waccan ayar laysa kamithlihi shay'un ita ko ba gogaggiya bace shine kawai to daga nan ne muntalaq din da za a fara tattaunawa dan ka bi hankali sai a isu sai ce sai ce to wannan wahalan da annabi alaihi salatu wasallam yake yi kafafuwan shi na kumbura yana dafewa yana maidawa shine sai Allah ya sauka masa da cewa a Qur'anin da muka sauka ma ba dan ka wahala bane ya Rasulullah ma anzalna alayka alquran tishka to shine sai yace ai i'tamid ala al-ard bi qadamai ka taka kasar da kafafuwan ka duk guda biyun wala tuti'ib nafsak karka wahalar da ranka bil i'timadi ala qadamin wahida ta hanyar tsayuwa akan kafa ɗaya ma'ana in abun ya kai an gaji sai an ɗabe kafa a tsaya a huta mana sai a ci gaba da yadda ya kamata an gane to shine wasu malaman daga wannan ne suka fahimci ma'anar tsaha ma'ana tsaha ne wa qawluhu ta'ala shine fadar Allah tabaraka wa ta'ala ma anzalna alayka alquran tashqa yace nazalatil aya wannan ayar ta sauka ne fi ma kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yatakallafuhu min as-sahar cikin yin bayani a yanayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake takallufin hana idan shi bacci wa ta'ab da yake takallufin gajiya wa qiyamil layl da tsayuwar dare da rana ba a huta ba da daddare ba a kwanta ba an gaji to shine sai Allah ya sauka masa ce zaka iya hutawa ya rasulullah qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila ya rasulullah ba sai ka cinye daren duka ba ka dai kiyamun lailin ka iya yin rabin dare ka iya wuce rabi ma ka iya ragewa a rabin kar dai abin ya kai matsayin da za a wahala ya rasulullah ma anzalna alayka alqur'ana litashqa akhbar alqadi abu abdullah muhammad ibn abd alrahman wa ghayr wahid عن القاضي أبي الوليد الباجي ijazatan wa min aslihi naqal yace alqadi abu abdullah ahmad ibn abdurrahman akhbarana shine ya ba mu labarin wannan wa gairu wahidin da ma wasu fiye da shi su kuma sun nakalta an alqadi abul walid albaji shi kuma ijazatan ya nakal suka nakalta a wurin shi wa min aslihi nakaltin shi to daga inda asalin inda Abul Walid al-Baji din ya rubuta daga nan na kwafo duk da dai ga sanadi na zuwa ga Abul Walid al-Baji to amma kuma na gani daga rubutun shi na kwafo wannan wani magana ne na malaman hadisi ya wajen kulassu da isnadi kulassu da isnadi shi sa ya kawo duk da cewa kaga yanzu anan tinda ya gani daga littafin Abul Walid al-Waji Abul Walid al-Baji zai iya nakaltowa daga shi sai zama wujada wijada ya samu da rubutun shi to amma tun da ya nakalta daga bakin almajiran shi da suka nakalta daga bakin shi sai ce to duk da yana da wijada ya samu daga rubutun shi to har yanzu kuma dai ga isnadin shi zuwa ga Abdul Walid Baji wannan ma ɗaliban ilimin hadisi sun san me hakan yake nufi ina ga zamu iya tsayawa nan ko saboda sai mu tashi kala haddathana Abu Dharr al-Hafiz haddathana Abu Muhammad al-Hamawi saboda yana da tsawo wannan alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya sana sai wallahi ban sani ba alhamdulillah masha Allah tambaya na'am akrakallah ya gina masallaci da kudin zakka wasu wasu suna cewa ana yi a gina masallaci ko makaranta da kudin zakka amma dai a hakika gaskiya ba a yi masu cewa ana yi suna sanya shi a layin wa fi sabilillahi cikin maciya zakka ana iya kashe kudin zakka fi sabilillahi cikin taimakon addinin Allah amma wuta aka dauke to masu cewa ana iya yin ginin masallaci ko makaranta da kudin zakka suna dauka wa fi sabilillahi ya kunshi haka to amma hakika gaskiya ko da wa fi sabilillahi ko da ana ganin zai shiga cikin gina masallaci da makaranta amma ba mu sani ba shine layin farko ko na biyu ba kafin aje wa fi sabilillahi an kare da innamas sadaqatu lil fuqara'i an kare da fuqara din an kare da masakin din an kare wal amilina alaiha an kare wal mu'allafati qulubuhum an kare wa firriqabi duk an kare da waɗannan ya kamata a rika bada priority yadda ake da miskinai da fakirai mabukata ilal gaya a wannan zamanin bai kamata masu kuɗi suna kwashe kuɗin talakawa suna gina masallaci ba in muka kalli abin mamtsakiyan abin da zai bayu shine ga mai kuɗi miloniya ga talaka mai neman abincin yau sai Allah ya ce to cikin kuɗin mai kuɗi akwai na talaka akwai na fakiri shine in ka da zakka da haka yau kana da miliyan 40 mu fahimci abin a zahiri ni a fahimta ta kenan kana da miliyan arba'in bayan shekara ɗaya sai Allah ce a miliyan arba'in ɗinka akwai miliyan ɗaya ta wannan talakar ka ƙaddara talaka ɗaya gare ku a gari wanda zai ci zakka to miliyan ɗaya tashi ce yanzu da ka da miliyan ɗaya ka bashi sauran nawa gare ka to yanzu abin da ke faruwa a garin nan kana da miliyan talatin da tara yana da miliyan ɗaya talakan nan sai aka ce to za a gina masallaci sai ka ce to yanzu talakan shi zai zo cikin miliyan ɗin shi ɗaya zo gina masallaci kai ka riƙo ya taka miliyan talatin da tara in ka lura akwai rishin kyautawa ka ba shi zakkar shi talakan kan cikin sauran kuɗin da ka rage ka zo ka gina masallacin mana so bai kamata ba a yanayin da ake ciki a rika ɗauke ko da yake bance ba ta yi ba bance ba ta yi ba tunda wasu malamai suna ganin wa fi sabilillahi zai iya kunsar gina masallaci da wannan kuɗin amma dai gaskiya da dai an bari masu wadata sun ba da tilil fuqara wal masakin din nan in yaso kuma cikin sauran abin da Allah ya rige musu na falalin dukiya su gina masallacin da yafi dai da yafi dai eh alhamdulillah na'am to cewa mutum zai iya fitar da zakka ya sai abinci raba talakawa to a ka'ida ana fidda zakka ne daga abin da zakkar ta shiga ai akwai zakkar abinci kamar yadda ba a yadda ba ka sai da abincin ka sai wa mutane ka ba wa mutane kuɗin to bai kamata kuma ka ɗauki kuɗin ka sai musu abinci ba ka ba su kuɗin amma idan akwai wata maslaha in akwai wata maslaha ila mutumin nan almubazzari ne dan shaye-shaye ne kuma talaka iyalin shi na cikin kunci inda za ka ɗau kuɗin ka ba shi kawai zai je sai wiwi ya kyale su je su gaba da bara ba laifi ka sai abinci ka kai musu cikin kudin zakka ka kai musu abinci a damka a hannun matar gidan da 'ya'yan kuma a gaya mata ba laifi ma wannan ba ina faɗa wai kawai dai in kare kar a ce nayi wata fatawa da wannan amma da sai ce a faɗa mata in yazo zai sace etiya biyu ta shinkafa ya sai da sai wiwi ta hana shi kawai dai na faɗa ne dai eh ma'ana dai a dai wani abu dan maslaha amma a asali kuɗi za a fidda su a kuɗi amfanin gona za a fidda shi a abincin shi dabbobi za a fidda a dabbobi wannan shine asali insha Allah alhamdulillah shikenan to alhamdulillah sallu ala nabiyyi karim sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima zuliqa al-fatih lima sallallahu alaihi wasallam asbaha billahi tawakkaltu وعلى آله أقدر من دار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين